الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wannan shine darasin mu na uku a cikin ahalari a kuma babi na sahau babin rafkanuwa babin gyaran sallah dama shi kadai ne muke karanta muka karanta bayan mun sauke littafi so yau shine darasi na uku ina zamu tashi a karanta inda zamu tashi na'am bismillahir rahmanir rahim to malam yake cewa waswisu mutum mai yawan waswasi a sallah yatrukul waswasata shi yadda hukuncin sa yake yayi kokari ya bar wannan waswasin ya bar waswasin ya watsar yayi watsi da waswasin sa na'am daga zuciyarsa ya watsar da shi wala ya ati bi ma shakka fihi amma ba zai zo da abin da ya yi shakka a cikinsa ba mu je gaba sawa'un fi ziyada aw nuqsan shin wannan abun shakkunsa a ragi ne ko a ƙari kawai ana so ya watsa da shakkun ne ya zabi abun da ya ji shi ya gamsu sabanin ni da kai da waɗanda su ba masu wasuwasi bane safanin waɗannan idan kai baka saba wasuwasi ba sai wasuwasi ya fado maka to za ka yi gini a abin da ya fi tabbas misali idan kai kai wasuwasi yin wannan sallar raka uku ne ko raka hudu sai ka ɗauki raka uku ko yawa sai ka ɗauki raka uku idan kai shakka shin anya ma kai ba raka a biyar kai ba maimakon hudu to sai ka ɗauka ka yi wasuwasi ka yi ƙarin ne sai ka yi sujjada ba'adi ko yawa can ma haka to amma wanda shi kullun cikin wasuwasi yake kullun cikin waswasi yake shedan ya aure shi subhanallah to wannan shi yatrukul waswasata shi yake watsar da waswasin kawai daga shedan yazo ya ce masa an yanzu ba raka uku ba kai raka biyu ne kai raka uku ne duk wanda ya zaba kawai zai yi kuma babu sujada a gare shi shi duk wanda ya zaba kawai ya zaba ya zabi wanda ya fi ya gamsu shikenan kuma ya ci gaba da sallarsa domin ana so a yaƙi shaidan ɗin ne wala shi alaihi kun babu komi babu komi a gare shi saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yace idan kana ahadukum fi salah ɗayan ku zai iya kasancewa a cikin sallah ko wace da harakatan fi duburi kawai shaidan sai zo ya dan ya motsa masa duwawunsa sai ya ji kaman yayi tusa duburansa sai ya ji kaman yayi tusa sai shaidan sai ya ce masa ahadatha am lam yuhdith sai ya sa masa hanya ni wannan ba tusa kai ba kai tusa kai kai ba tusa bane kai tusa ne fa ashkala alai sai ya shiga maka duhu to annabi ya ce fa la yansarif karka yanki sallah karka yanki sallah shedan ne yake so ya maka ta'addanci hatta yasba sautan sai dai in tabbas ka ji karan fitowan wannan iska din au ya ji da rihan ko kuma daga baya ka ji wari wannan jin karan fitowa da jin wari wannan yaqini ne tabbas ne amma in har baka jin ba shedan din yazo ya maka haka ka watsar da shedan din kawai ka cika bar sallar ka alwalan ka bata warware ba to shi shedan yana da matsala sannan mai waswasi cikin maganin mai waswasi ya yawaita yin zikirin Allah idan mai waswasi yawaita karatun Qur'ani waswasin yana tafiya innal ladhina taqaw idza massahum ta'ifun min ash-shaytani tadhakkaru sadaka yana kore waswasi shi sa wanda waswasi ya musu yawa wallahi wani lokaci wani lokaci har shedan a wajen sallama har shedan raya musu yake wai shin waye Allah nan ne ma tukunna ba Allah ne ya halicce ni ba eh shi Allah ne ya halicce ka to shi Allah waye halicce shi shedan har sai ya zo yayi haka kamar yadda ya zo a hadisin Abu Huraira annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda ya samu haka a cikin zuciyarsa shedan ya zo yana musu irin wannan wasa da imani din mutum ya ce Allahu ahad Allahu as-samad yace amantu billah amantu billah Allahu ahad Allahu as-samad na'am waman jahara fil qunuti wanda ya bayyana al-qunuti kun san malikiya al-qunuti mustahabbi ne suna cikin mustahabban sallah yawwa kuma wannan al-qunuti din a halin da muke ciki a yanzu ya dace dukkan masallaci su zo suke yin ta saboda alkunuti ana yin ta ne idan akwai masifa a ƙasa to mu kuma yanzu ba a ƙasa ba har a ruwa ma duk akwai masifa a ko'ina akwai masifa to a dawo yin alkunutin nan a bayyana ne a boye ne duka sai a yi to su malikiya a boye suke nasu fatawansu su ne a boye to har wanda ma ya bayyana kamar ya aikata makaruhi to karka ga ita ita ita abin alkunuti a boye ake yi wani ya bayyana ka ce za a yi sujjada to sai malam ya gaya mana da bayyana can ma da ita yin ta duka mustahabbai ne in ka batta ma duka babu komi a gare ka to balle kuma bayyana ta kai wa man jahara fil qunut duk wanda ya bayyana al qunutin sa fala sujuda alaihi ba zai sujjada ba lakinnahu yukrahu amdan makruhi ne kai ta da gangan makruhi ne kai ta da gangan na a wajen malikiya kenan amma a sauran ka bayyana ma shine abin da yafi ai na wanda ya ƙara wa manza da surata wanda ya ƙara sura firrakataini al'akhirataini a rakawo'i guda biyu na ƙarshe kun ga azhar ai rakawa hudu ne la'asar rakawa hudu ne isha'i rakawa hudu ne magariba kuma raka'a ɗaya asuba kuma babu dama wani ƙari akan ta ko to wanda sallan azhar ɗinsa raka'an ƙarshen nan ba fatiha kaɗai ake karantawa to sai ka karanta fatiha da sura la'asar ba fatiha kadai ake karantawa ba a koyin karshe sai ka karanta fatiha har ka ƙara sura magaruba ai fatiha kadai ake ko a raka'an karshe guda ɗayan nan to sai ka ƙara har da sura isha'i raka'o'i biyun nan ba fatiha kadai ake ba sai ka ƙara har da sura to shine malam yake cewa duk wanda ya haka fala sujuda alaihi babu sujada a gare shi babu komai a gare ka domin hakan ya faru hakan ya faru ya zo a cikin hadisin Abu Sa'id al-Khudri annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yake nuni cewa annabi sallallahu alaihi wasallam a azhar da la'asar wani lokaci yana karanta wani abu na qur'ani ko kuma yana ƙara sura a ciki saboda haka wannan yake nuna cewa ba damuwa ba kaga mun samu a azhar da la'asar ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam a sallan magruba ya tabbata sayyidina abubakar Allah ya ƙara masa yadda a raka'ansa ta ƙarshe bayan ya karanta fatiha kafin yayi ruku'i yana karanta rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab kaga ai shi ma karatun sura ne aka ƙara to kuma babu su ba a taba gan cewa sayyidina Abubakar in ya karanta wannan sahabbai sun ce yayi sujjada ba a sallan isha ne ba a samu wani abu ingantacce na cewa ana ƙara fati ana ƙara sura ba amma in ka ƙara babu komi a gare ka in mutum ya ƙara babu komi a gare shi kiyasi akan azhar da la'asar da kuma na magarba da sayyidina abubakar yake na duk wanda ya ji ambaton annabi muhammad wa man sami'a zikra muhammadin sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya ji ambaton annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi salati ko kuma huwa fi salatihi yana cikin sallarsa to nan gurin wa huwa fi salatihi akwai fassara kala kala fassara ta farko wanda yake ambaton annabi Muhammad ya zama sallallahu alaihi wasallam ya zama yana tafiyansa ne ma shi alayi kai kuma kana cikin sallarka to zaka ce sallallahu alaihi wasallam ko kuma kai kana sallanka wani yana sallansa ya zo ya ambaci gurin da ya ambaci annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya halatta ka ce sallallahu alaihi wasallam ko kuma limamin ku ne ma wajen ambaton annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya saba sai ka ce sallallahu alaihi wasallam shi yasa wasu malaman shafi'iyya suka ce idan aka karanta inna allaha malaman shafi'iyya inna allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima kaga an muku barni ya ku wadanda Allah da mala'iku suna salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ku dauka imani ku salati ga annabi wasu malaman shafi'iyya suka ce kana ji an faɗa sallo alaihi wasallam mu taslima ko da a sallah ne sai ka ce sallallahu alaihi wasallam kuma ka daga sauti suna ganin babu da kuma a malamai babu wanda ya ce yin hakan ko makaruhi ne ma sai dai kawai malaman abin nan malikiya da wasu daga cikin bujimayen malamai irin su sufyan al-thauri sufyan ibn uyayna da su abu hanifa da muhammad ibn al-hasan al-shaybani da Allah ibn Sa'ad da Imam Malik da wani riwaya a wajen Shafi'iyawan ma su kuma suka ce kai shiru shi yafi alkhairi saboda me saboda Allah cewa yayi wa idza quri'a alqur'anu fastami'u lahu wa ansitu ko an ce ya ayyuhal ladina amanu sallu alaihi wasallimu taslima kana cikin sallah to ba za ka amsa ba tunda an umarce ka a sallah kan kai shiru ne kun gane ko yawwa wa ansitu la'allakum turhamun so kafa dalili da wannan almuhim al'amarin da yana da fadi wanda aka kira annabi sallallahu alaihi wasallam cikin sallah yayin salati a gare shi babu komai a gare shi idan mutum ya zabi yana ga koyi shirin shi yafi saboda wannan umarni din duka babu komai insha Allah na'am mu je gaba babu komai a gare shi babu sujjada a gare shi da gangan ne da rafkanwa yayi ko kuma da mantuwa da gangan yayi ko da mantuwa a tsaye kake ko a zaune duk babu matsala kana zaman tahiya ne kana zaman duk sallan ka tayi babu kuma kunuti babu kuma sujudi a kanka na wanda ya karanta sura guda biyu man qara'a suratayn wanda ya karanta sura biyu fa akthara ko fiye da biyu a raka'a daya misali yanzu ka dauko raka'an farko ta sallan asuba sai ka karanta qul huwallahu ahad sai kaga ai raka'an tayi gajarta kawai sai ka je ka kara mata kuli kul a'udhu bi rabbin nas falaki sai kaga tayi kada sai ka kara kul a'udhu bi rabbin nas ka karanta sura uku a raka'a daya balashi alai babu komai a gare shi na ko kuma ka fita daga sura zuwa sura ka karanta karshen wata sura da ka gama karshen wata sura sai ka shiga wata sabuwar sura ma eh ko kuma da ka dauko farkon sura auraka qabla tamamis surati ko kuma da ka dauko farkon sura baka gama ta baka tsaya a tsakiyar da kawai sai kai ruku'inka ehe duka babu komai a gare ka zaka iya karanta farkon sura aya kadan ka tsaya zaka iya daukan tsakiyar sura ka karanta karshe zaka iya zaben wasu ayoyi ka karanta zaka iya karanta wata sura ka shiga wata sura ko baka gama ta baka tsaya zaka iya karanta surori da yawa a raka'a daya babu komai a gare ka na'am duk a fi jami'i zalika duka haka babu komai a gare ka na'am wanda ya yi nuni a cikin sallah wani biyadihi da hannunsa wani ya zo gabanka yana ta neman wata allura sai ka dan masa haka ka dan nuna masa da yatsa tana karkashin fulo wannan babu komai a gare ka to da hannunsa ko da kanka babu komai a gare ka to nan gurin yanzu yanzu wannan wanda falashe a alaihi babu komai a gare shi in fa kai kasa in fa kai maganarka dama da baki kake in maganarka dama da baki kake tunda maganarka da baki ne in kai magana a sallah da gangan sallan ta baci ko ta baci ba ta baci ko to in kai nuni fa to ai kaga baka yi maganan ba ko to wanda kuma dama shi maganarsa nuni ne fa kaman bebe shi kuma da gangan yayi yayi magana kaga yayi magana da gangan to shi kuma akwai question mark mu je gaba wa man karrara al-fatihata duk wanda ya maimaita fatiha sahiyan da gangan mutun ya maimaita fatiha eh zai sujada bayan sallama a afwan sahiyan da man kada rafkanwa ba da gangan ba mutun ya maimaita fatiha da rafkanwa da rashin sani sujada ba'da salami zai sujada bayan sallama saboda yayi kali ne ko na'am amma inda gangan ne ya yi fatiha sau biyu a zahiri kawai sallansa ta ɓaci domin akwai saɓani a masaba ta malikiya akwai saɓani a cikin masaba ta malikiya akwai saɓani yawwa a maganan da wasu malamai suka zaɓa kamar irin su a jihuri a cikin matabar malikiya suna da sallan ba ta ɓaci ba sallan bata baci ba amma shi imam al-akhtari Allah ya masa rahma shi ya ce wanda ya dauka da gangan kawai zahiri shine sallan ta baci yawa domin akwai ka'ida kullu ma yuzadu fi salati ala wajhi al-amdi duk abin da aka kara a sallah a biskan ganganci da gangan kuma wannan abin yana daga cikin farillan sallah fa innahu yubtiluha wannan an sallan ya bata sallah din sallan ta baci babu bambanci tsakanin jahili da wanda ya da gangan wasu malaman kuma suna cewa a wanda ya da gangan ta baci amma wanda ya da jahilci sallan sa bata baci ba na wanda wanda zakara surata wanda ya tuna sura ba'adan hina'ihi lil ruku'i bayan ya riga ya sunkuya ruku'i ba zai dawo ya ce a bari yanzu in tashi ba amma kun san a can bayan mun faɗa mun ce in farilla ce za ka koma kamar wanda ya bar ruku'i har ya lokacin ya je sujada zai dawo ya biya wannan ruku'i ne yau wato amma saboda mai saboda su farillai ne wannan kuma misali karatun sura ai ba farilla bane sunna ne kuma ka riga ka wuce bigiranta to kana wucewa ba za a ce sai ka dawo ba sai ka batta kawai ka ci gaba da sallar ka zaka yi sujjada kuma ba'da salam ai zaka yi sujjada qabla salam saboda kai rage na eh shine zamu tashi in Allah ya da darasi na gaba gobe shine darasi na hudu zamu tashi wa man tazakkara sirra aw al-jahra qabla ruku'i wanda ya tana boyewa ko bayyanawa kafin ruku'i zamu ga menene hukunce hukuncen insha Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh